الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته darasi na 412 kenan za mu gabatar a karatun littafin bulugun maran min adillatul ahkam na ibn hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabul jihad babul jizyati wal hudna za mu yi kokarin karanta hadisi na biyar zuwa na takwas insha Allah waɗannan hadisai suna dauke da bayani akan mu'amalar kafiran amana yadda ake mu'amala da kafiran amana wani abin hurar da radiyallahu anhu don karɓar hadisun nan daga abu huraira allah ya kara masa yarda anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce manzon allah ya ce la tabda kul yahuda wan nasara bis salami kada ku fara yin sallama ga yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku fara yin sallama ga yahudu da nasara wa iza laqitum ahadahum fi fi tariqin kuma idan kun hadu da ɗayan su a hanya kuna tafiya kuma ta za ku yi kiliya kenan fatarruhu ila abuyakihi sai ku takura masa ya koma ga mafi matsin hanyar shine abu ya kihi mafi matsin hanya wato kar ku buɗa masa sai dai ku takura masa sai dai ya saki hanya ya bar muku maimakon ku ku bar masa hanya ya ce rawahu muslim al'imamu muslim ya ruwaito wannan hadisin yana baban na hayi an ibtidai ahlil kitabi bisalam wa kaifa yuraddu alaihim hadisi na 2167 kuma hadisin nan yana sunan abi dawud babun fi salami ala ahli zimma inda aka samu bambanci tsakanin kalmomi waɗanda suka zo a riwayar al'imam muslim da kuma al'imam abu dawud wa iza laqitumuhum fi tariqi wannan ita ce riwayar al'imam abu dawud kaga anan sahihu muslim wa iza laqitum ahadahum idan kun haɗu da ɗayan su akan hanya amma riwayar al-Imam Abu Dawud idan kun haɗu da su gaba ɗaya kawai wa idza laqitumuhum fi at-tariqi fattaruhum ila abyaqi at-tariqi sai ya zama wannan riwayar ita ke fassara riwayar al'imam muslim domin abinda annabi ya ce fattarruhu ila abu yaƙihi a riwayar ta al'imam abu dawud fattarruhun ila abu yaƙi tariki manzon Allah ya ce idan kun haɗu da su a hanya sai ku takura musu su koma ga mafi matsin hanyar kuma hadisin yana sunan tirmizi babu ma ja a fi taslimi ala ahlil kitab yadda kalmar ta zuwa riwayar al'imamu tirmizi kuma fattarruhun ila abu ya babu ma kalmar al-tariqin fattarruhun ila abu ya idan kun haɗu da ahlil kitabi a kan hanya sai ku takura musu su koma ga mafi matsin hanyar hadisin yana al-musnad al-imami ahmad shine hadisin 7617 idza laqitumuhum fi tariqin fala tabda'uhum kaga sai zama akwai at-ta'khiru yanda ya taho a wancan riwaya ta al-imam muslim zama akwai at-ta'khir fi taqdim al-kalam fala tabda'uhum maimakon yanda yazo la tabda'u yahuda wan nasara bis salam sai da annabi ya fara bayani idan kun hadu da su a hanya idan kun hadu da su a hanya to kar ku fara musu sallama wa tarruhum ila abyaqiha sai ku takura musu ga mafi matsin hanya to a lokacin da domin idan ka dubi wannan hadisin idan ka dubi wannan hadisin abin da yake cewa al-yahudu wan nasara la tabda'u al-yahuda wan nasara saboda haka daga cikin wadanda suka ruwaito hadisin akwai Zuhairu bin Muawiya tabi'in tabi'i ne ya karbo hadisin daga almajirin Abu Huraira almajirin Abu Huraira shine Suhail bin Abi Salih as-Samman shi ya kawo wannan hadisin to shi Zuhairu din da yake daukan hadisin wajen almajirin abu huraira wanda wannan tabi'i ya ce faƙultu li suhail bin abi salihin sai na ce ma shi suhail bin abi salihin da ya karɓo hadisin daga abu huraira sai na ce al-yahudu wan nasara shin wannan hukunci ya tsaya ga yahudu da nasara kenan domin abinda hadisin ya ce la tabda ul yahuda wan nasara bisalam kar ku fara ma yahudu da nasara kar ku fara musu sallama kaga in kaji zaka dauka yahudawa da nasara ne kawai alhali kuma kafirai suna nan daban-daban shi yasa shi wannan tabi'in tabi'ai yake tambayar tabi'i shin yahudu da nasara ne kadai fa qala sai ce al mushrikuna kafirai gaba ɗaya ne wannan hadisin yanda ma bayanin ya taho zaka ganshi a sahihu tirmizi shine hadisi na 2700 hadisin yana irwa galil hadisi na 1271 da kuma silsilatu sahiha hadisin 704 hakika wannan hadisin yana bukatar sharhi kuma mun gabatar da bayani a kansa a darasin al'adabin mufrad karatun al'adabin mufrad darasin 251 dole ne mu sake bayani a nan wato in ka dubi wannan hadisin yana buƙatar sanin abubuwa guda uku abu na farko ga shi dai hadisi mun samu daga manzon Allah annabi ya ce kar a fara yin sallama ga kafirai to amma duk da haka idan ka dubi tarihin sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da atba'u tabi'in zaka ga mas'ala ta fara sallama ga kafiri bata samu ittifaki ba ga dai hadisi ya kawo mana amma inda za ka dubi tarihin sahabbai za ka ga ba su samu haduwar fahimta dangane da abinda hadisin yake hukunci ba kuma za ka ga wannan ta bayanin ibn abdulbardi wanda yana kitabu tamhid mujallar na goma sha bakwai shafi na 91 ya ce amma da ahli zimmati bis salami domin asali abinda manzon Allah yake magana a nan yana magana ne akan kafiran amana su ake kira ahlus zimma wannan hadisin gaba daya akan su yake magana duk da cewar hukuncinsa ya game dukkan kafirai shi yasa zuhairu yake tambayar suhail bin abi salih yake ce mar shin ahlul kitabi ne kada sai ce a al-mushriku na gaba daya ne ابتداء أهل الذمة بالسلام فقد اختلف اختلف فيه السلف salaf sun samu sabani game da hukunci kuma za ka gani kamar in ka samu kitabul musannaf ibn abi shayba kitabul musannaf ibn abi shayba domin littafan al-musannafat dama aikin su kenan su gaya maka matsayin sahabban manzon Allah ba wai asali kutubul musannafa ba a rubuta su musamman saboda hadisin annabi Muhammad ba an rubuta ne saboda fahimtar sahabban manzon Allah saboda haka yasa suke da muhimmanci kamar littafin al-musannaf na al-imam Abubakar ibn Abi Shayba ya tattaro da farko ya kawo hadisin Abu Umama al-Bahili kaga Abu Umama al-Bahili sahabin manzon Allah ne Allah ya kara masa yarda annahu kana la yamurru bi muslimin wala yahudiyyin wala nasraniyyin illa bada'ahu bis salami shi abu umamat al-bahili idan yana tafiya idan ya hadu da musulmi ya hadu da bayahude ya hadu da nasara sai ce assalamu alaikum naga sahabi ne shi zai kokarin ya fara masa sallama din ma haka kuma akwai tabi'i da ake kiransa urwatu bin ruwayn al-lakhmi tabi'i ne shi ma yake ba da labarin abu umama talbahili ya ce ra'aitu aba umama talbahili yusallimu ala kulli mallakiya ni da kaina na ga abu umama talbahili sahabin annabi muhammad yana sallama ga duk wanda ya haɗu da shi mallakiya min muslimin wa zimmiyin musulmi ko kafiri inda abu umama talbahili ya haɗu da mutum zai ce assalamu alaikum wa yaqulu idan mun tambaye sai ce a hiya tahiyatun li ahli millatina wannan ita ce gaisuwar mu addininmu na islam wannan ita ce gaisuwar mu baya ga cewar gaisuwa ce gare mu amanun li ahli zimmatina ita ce amana ga kafiran amana waɗanda ke zama tare da mu saboda idan ka ce mu kafiri assalamu alaikum hankalinsa sai kwanta amma idan kun haɗu kai mar musulai sai ji tsoro ya ce to ashe sallamar gaisuwa ce tsakanin mu musulmai kuma daɗin amana ce ga kafirai da suke zama a kasanmu na uku ismun min asma'illahi assalamu suna ne daga sunayen Allah nufshihi bainana saboda haka dole ne mu yada sallaman nan a tsakaninmu saboda mu samu albarkan da yake tare da ita to ba wai abu umamat al-bahili kadai ba akwai abdullahi bin mas'ud akwai abu darda'i akwai fadlalatu bin ubaidin kaga waɗannan duk sahabbai ne kuma manyan sahabbai ba wai kanana ba abdullahi bin mas'ud yana cikin sabiquna al-awwal kanu yabda'una ahla zimmati bis salam waɗannan sahabbai da muka kirga duka in sun hadu da kafiri za su fare mai sallama kamar abdullahi bin mas'ud shi abin da yake cewa akwai lokacin da ya rubuta takarda ma ya aika ma wani ba yahudi kataba ila rajulin min ahli kitab a wasiƙa sai rubuta assalamu alaika a wasiƙar ma kaga ya bada shi yana da fahimtar za ka yi sallama ga kowa musulmi da kafiri sannan akwai inda ake tambayarsa sai abdullahi dan masu da ya ce wallahi lau qala li fir'aunu khairan la raddattu alaihi mislahu ya ce na rantse muku da Allah da zan haɗu da fir'auna ya faɗa mun magana mai kyau sai na faɗa mar irinta in ji abdullahi bin masud kaga kenan in ma ana maganar kafiri ne ba kamar fir'auna to inda zai gamu da fir'auna ya faɗa mar magana ta alkhairi abdullahi bin masud ya ce zan mayar masa magana mai alkhairi kamar wannan shi yasa saboda samun sahabbai waɗanda ke da fahimta cewa za a yi sallama ga kowa wannan yasa babu ittifaki akan cewar akan aiki da shi wannan hadisi to amma al-Imam Ahmad kamar yadda muka ce daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin nan akwai al-Imam Ahmad in ka duba ko da yake bai kawo anan ba al-Imam Ahmad ya rawaito sai shi al-Imam Ahmad bin Hanbal yace al-masiru ko da shike kaji an ce ga wasu sahabai suna da wata fahimta ta daban amma aikin da za ka yi ila hadal hadisi aula mimma khalafahu kai aiki da hadisin na yafi ka saba ma wannan hadisi domin wannan hadisin maganar manzon Allah ce annabi ne ya faɗa la tabda'u la tabda'u al-yahuda wan nasara bi salam manzon Allah yake kar ku fara sallama ga kafirai to tunda annabi ya faɗa magana ta iso gare ka kaga ba maganar kuma wani sahabi don babu mamaki wannan magana bata isa ga wannan sahabin ba gashi dai sahabi ne amma ba lalle bane ya zama ya santa ko kuma ya santa amma ya mata tawili ko kuma ya santa yana ganin bata inganta ba to amma kai a yanzu malaman suna so riga sun karkare hukunci tsawon tarihi nan duk wani hadisi da yake da kura an riga an kakkabe shi an san shi don haka an riga an tabbatar wannan magana gaskiya ce manzon Allah ya faɗa to tunda ya tabbata manzon Allah ya faɗa kaga baka da iko da zaka bar shi baka da ikon barin wannan magana al-Imam al-Baihaqi yana daga cikin masana hadisi waɗanda ke warware matsala su ne malaman hadisi na farko masu zurfin ilimi Allah ya mishi rahama al-Imam al-Baihaqi ba da an saka sai da ya kawo hadisai da muka yi magana kamar riwayar abu umama talbahili annahu kana yusallimu ala kulli man laqiyahu duk wanda ya hadu da abu umama talbahili zai mai sallama a kamar tambaya sai ce inna allaha ja'ala salama tahiyatan li ummatina ai Allah ya saka sallama ita ce gaisuwa na al'ummar annabi Muhammad wa amanan li ahli zimmatina sallaman nan tana zama amana ga kafirai da suke zaune da mu kafiran amana sai alimamu bai haƙi bayan ya kawo waɗannan fahimtar sahabbai sai ya ce haza ra'ayu abi umama wannan fahimtar abu umama ce sai ce wa hadisu abi huraira fi nahayin an ibtida'ihim hadisin da abu huraira ya rawaito cewa annabi ya hana a fara yin sallama ga kafirai a wula shi ya fi dacewa ga musulmi ya ɗauka sau da ka kaga kenan ko da za ka karanta a ce maka akwai su sahabai waɗanda sun babu laifi a fara yin sallama ga kafiri ka sani wannan fahimtar su ce kuma sun gina ta ne akan wata hujja tasu amma kai baka da hujja baka da hujjar fara sallama ga kafiri baka da ita to saboda haka mai hukunci al'imamun nawawi shi ma da yake wannan hadisun dama riwayar al'imam muslim ne ta yin dubi sharhin shi al'imamun nawawi yana juz'i na 14 shafin 145 ya ce abu na farko innan nahya littaharimi abinda ya kamata musulmi ya sani fara sallama ga kafiri haram ne wannan hanin ba makaruhi ba ne karkace annabi ya hana amma tun da an samu su sahabbai fahimtar su daban saboda haka ba za a ce haram ba makaruhi la tun da annabi ya hana to haram ne Allah ya samu iya kiyayewa saboda haka sai ya ce fasawabu taharimu ibtida'ihim bisalami gaskiyar magana ita ce haramun ne ka fara yin sallama ga kafiri to sai ya ce wannan ta farawa kenan وقال طائفة من العلماء kaga ba wai muna magana ne akan idan kafirin ya maka sallama ba kai ka fara yin sallama gare shi wannan shine hukunci ingantacce haramun ne to amma idan kafirin ne kuma ya maka sallaman fa kuma sallamar ta zama daidai to sai ce nan ma kuma akwai sabanin fahimta akwai ta'ifatu min ulama wannan suke la yuraddu alaihim salam gaba ɗaya ma ba za ka tanka mishi ba idan ya ce maka assalamu alaikum suka ce yawwa kaga kenan ko amsa ma ba za ka yi ba akwai masu wannan fahimta kuma wannan ba ita ce fahimtar alimamu malik alimamu malik yana ganin kafiri idan ya maka sallama ko daidai ya yi ba za ka amsa mishi ba tun da annabi ya ce kar a fara musu to mayar musu ma ya ɗauki wannan hukunci amma dai kaga ai hadisin bai ce kar ku mayar ba abinda annabi ya ce la tabda'uhum la tabda'ul yahuda wan nasara bi salami kar ku fara yin sallama ga yahudu da nasara to sai aka samu fahimta cewa mayarwan ma kar a yi wannan ita ce riwayar abdullahi bin wahabin al-misri da kuma ashab bin abdulaziz wanda suna daga cikin almajiran al'imamu malik al'imamu ashab da ibn wahabin sun rawaito wannan fahimta ta al'imamu malik to amma ga mazhaba ta al'imamu shafi'i fa ya juzo an ya kula fi raddi alaikim ɗayan biyu ne ko dai ka ce wa alaikumussalam yanda kake mayar wa musulmi yanda kake kama yuraddu alal muslim yanda ake mayar wa musulmi haka da ka mayar masa domin annabi baya magana akan mayar da sallama shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan fara sallama don haka in ka dubi karshen suratul zukhruf aya ta 89 Allah ya ce fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun fasfah anhum wa qul salam shine al-imam an-nawawi yake cewa a to ai Allah ma yace a kauda kai gare su kuma a musu sallama wato kenan idan sun yi za a maida musu wannan yana daga cikin bayanin fitattun masu binciken fiqh kamar al-imam al-mawardi wanda yake tabbatar da za a maida sallama yadda ake mayar musulmi amma dai iyakar ta assalam ba za a kai ga wa rahmatullahi ba don kaga kamar musulmi ya ce maka assalamu alaikum zaka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to amma idan kafiri ne fa zaka ce wa alaikum assalam kar ka wuce wa rahmatullah shine sai al-imamu nawawi ce a'a hadha da'ifun wannan babu wata hujja akai ai idan kai masa fata rahamar Allah in rahamar ta same shi sai ya musulunta to dan me ba za a ce wa rahmatullahi ba an dai har an tabbatar masa da assalamu to rahmatullahi ma ba abin da ya raba shi da ita ya kamata a haɗa masu duka domin idan addu'arka ta karbu to wannan mutumin zai iya musulunta domin wanda rahamar Allah ta same shi babu shakka zai karbi addinin musulunci wannan shine abu na farko akwai malaman da ke ganin ba da a amsa musu ba idan sun idan sun fara sallama wannan fahimtar gaskiya ba ta da ƙarfi fahimta mafi inganci shine za a amsa makafiri sallama idan ya yi ta daidai amma idan bai yi ta daidai ba za a yi ba sai alimamu nawo ya ce to abu na biyu ya juzul ibtida'u bi salami ala jam'in kar ka dauka da annabi ya ce kar a fara musu sallama idan misali mutum ya taho sai ya samu taro wannan taron fihim muslimun wa kufar akwai musulmai akwai kafirai to idan ka sami irin wannan taro ba za ka ƙi yin sallama saboda a cikin taron akwai kafirai ya ce la za ka yi sallama ga taron ko da shike a cikin taron akwai musulmai akwai kafirai ya kusurin musulmi da hadisi amma kai a niyyarka sallamar kana yin ta ne don musulman taron banda kafiran abinda ya sa kuwa akwai hadisin usama bin zaidin wannan hadisin mun karanta shi a bulugul marami da dadewa hadisin yana sahihul bukhari babu kunyatul mushrik hadisin 2855 yana kuma babu inda al-imam bukhari ke fassara wannan aya wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku azan kaseera hadisi na 4290 kuma yana sahih muslim babu fi du'a an-nabi إلى الله حديث من دبودة دريب بقوي دا تسئن دا تقص وان دا أسامة بن زيد يكي تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم فرقون هجران سزوا مدينة يا goye shi a kan jaki sai gashi sun iso ya ce sun iso wani majalisi wa fa'iza fil majalisi akhlatun sai zama wannan majalisin an cakuɗa من المسلمين والمشركين وأبدة الأوثان ga musulmai ga kafirai ga matsafa duk suna wannan taro suna wannan majalisin annabi yana isowa fa sallama alaihi sai ya ce musu assalamu alaikum to kaga manzon Allah dama shi yazo da sakon kaga annabi yayi sallama ga taron da ya hada musulmai da kafirai to dan haka karka dauka don annabi ya hana a fara sallama ga kafiri idan akwai taro wanda ya zamanto wannan taron ya haɗa musulmai da kafirai za a yi sallama ga wannan taron shi ne alimamu nawa ce a sunnatu idza marra bi majlisin fihi muslimun wa kafirun sunnar annabi ita ce idan ka zo wuce majalisi wannan majalisi akwai musulmi akwai kafiri an yi sallima bi lafzi ta'amimi zai yi sallama ya game taron gaba ɗayansu amma a niyyar safa ya kusidu bihin muslim kai niyyar ka ita ce musulmi kawai to kuma shine abin da malaman sunna suke kamar ibnul arabi ya ce misluhu idan marra bi majalisin kamar ka zo wuce taro ne kuma ya zama ya jima'u ahlas sunnati wal bid'a taro ne da ya haɗa ahlas sunna kuma ga 'yan bid'a ko kuwa bi majalisin fihi adulun wa zalama ka zo wuce taro wannan taron akwai azzalumai akwai mutanen kirki ya ce wa bi majalisin fihi muhibbun wa mubgidun ka zo wuce taro akwai masoya akwai makiya to haka ba za ka ƙi yin sallama ba kaga wannan ya shafi masu kamar aiki a kafafen labarai in za ka yi labari tunda masu sauraron ka akwai musulmai akwai kafirai ba za ka ce za ka ƙi sallama wannan kuskure ne wanda shi ne ma'anan al'islamu ya alu sai a rinjayar da mutanen kwarai akan mutanen banza abinda manzon Allah ya aikata kenan saboda haka da annabi ya zo ya tarar da wannan taro akwai yahudawa akwai munafikai akwai matsafa manzon Allah sai ya ce assalamu alaikum ya musallama gaba ɗayansu to wannan duka maganar da muke yi akan ka fara sallama ga kafiri to amma banda sallamar fa karka ɗauka wata gaisuwa ma an hana ka fara yi a'a sallama ce aka ce karka fara kamar misali yadda ya zo a littafin ibn mufli al'adabu shari'iyya yana mujallar na farko shafin 473 in khatabahu bi kalamin gairi salami mimma yu'nisuhu bihi fala ba'sa bidhalika saboda haka da kazo sai kamar wata magana wanda ba sallama ba amma kuma ta girmamawa ka zo ka tarar da shi misali mai yawa ma ubanka ne mai gidanka ne a ofis kafiri to kaga annabi ya hana ka fara mai sallama to amma tunda an ce ba za a fara sallama ba kar ka dauka wai kowace magana ta girmamawa an hana ba haka bane shi ne ce duk wata magana da za ka yi ta kwantar da hankalin wannan ba laifi bane ya ba da misali da yake cewa law qala lizimmi arshadaka Allahu aw hadaka Allah fa hasan ka ce Allah ya shirye ka misali idan ka faɗi wannan kalmar kaga dai ba sallama ba ce assalamu alaika wancan ita ce aka hana arshadaka Allah ko ku hadaka Allah Allah ya shirye da kai wannan ba damuwa Ibrahim al-Harbi yace an tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal an ar-rajul al-muslim yaqulu lir-rajul an-nasrani akramaka Allah musulmi ne yace makafiri akramaka Allah Allah ya daraja ka kala sai al-imam Muhammad yace na yace babu laifi ai wannan addu'a ce in Allah ya daraja shi din zai iya musulunta to in ka dubi kitabul azkar na al-imam an-nawawi yana da littafin kitabul azkar yayi magana akan wannan mas'ala a shafin 366 yace law arada tahiyata zimmi fa alaiha bi ghairi salami idan ya zama dole sai ka fara gaisuwa ga kafiri kar misali mai gidanka ne to za ka yi amfani da wata kalma ba sallama ba za ka yi cewa hadakallah an amallahu saba haka misali barka da asuba mai gida ko ina kwana ka fara gaida shi la ba sa bihi idza ihtaja ilayhi nan ma malami suna ganin in ya zama dole saboda ka kana iya cewa subihta subihta bil khair aw as-sa'ada aw al-afiya أو صبحك الله بسرور الله يساك تاشي الله الله يساك تاشي دفرين شكي أيو أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك كفت وتكلمة تكيسوا إنا فانا دون كإيرن كيسوا نهو سوا كي كيسوا كافر ko ka ce mai barka da asuba wannan babu laifi amma kalmar assalamu alaikum baka da iko wannan kalmar manzon Allah ya hana da ibn hajar shi ma haka da yake bayani a cikin fathul bayari yana juz'i na goma sha ɗaya shafin talatin da hudu fa'amma lau sallama alaihim bi lafzin ya tabi khurujuhum anhu amma da za ka yi sallamar kuma don akwai wata sallama da ko da ka yi ta ga kafiri to ba zai samu rabo a ciki ba wancan sallama assalamu alaikum ka riga ka shigar da shi wanda shi ne ta'amim bai yi ba amma ai akwai sallama ta biyu ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ya aika ma hirakul wa gairihi salamun ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a to amma idan kafirin yana da basira zai iya ganewa saboda ya ji kalmar ma ba irin sallama da aka saba yi bane to amma inda za ka yi wannan ga kafiri wannan ba laifi bane je ibnu hajar لو سلم عليهم بلفظ يقتدي خروجهم عن خروجهم عنه domin idan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin na ma ya fita assalamu wanda ake yin satahiya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amince tabbata gare mu kaga baya ciki gaba kuma ka ce wa ala ibadillahi salihin amince tabbata ga bayin Allah na kwarai na ma baya ciki to idan da za ka yi amfani da wannan sallamar ka yi makafiri babu laifi ko kuma sallamar da annabi ya yi a cikin wasiƙa salamun alamani taba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a al'imamu kata da ya ce assalamu ala ahalil kitabi idza dakhalta alaihim buyutahum lokacin da ka shigo gidan kafiri to sallamar da za ka yi ita ce wacce annabi ya yi a wannan wasiƙa السلام على من اتبع الهدى ابن ابي شيبه ya sake kawo bayanin muhammad bin sirin wanda shi ma yana daga cikin tabi'ai ya tabbatar da wannan sannan akwai riwaya da ya kawo min tariki abi maliki na cewa idza sallamta alal mushrikin kafirai gaba daya inda za ka yi sallama gare su kana iya cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin fa yahsabuna annaka sallamta alaihim su suna tsammanin ka musu sallama alhali kad sarafta salama anhum ba ka kawar da sallamar gare su su suna tsammanin sallama ka musu alhali kuma sallamar ka karkatar da ita baka musu ba wannan shine abu na farko game da wannan hadisin da muka karanta sai abu na biyu idan muka dubi hadisin ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai za da ƙetun ahadahun fi tariq وإذا لقيتم أحدهم في طريق idan kun haɗu da ɗaya daga cikinsu a hanya fadutar ruhu ila abu ya sai ku takura masa ya bi mafi matsin hanyar wannan shi ne ƙarshen wannan hadisin wannan hukuncin karka ɗauka ya shafi ya shafi kowane kafiri la wannan yana aiki ne akan waɗanda ake kiransu ahalu zimma wanda ya zo ta bayanin malaman sunna saboda aka yi sa kaga ibnu hajar bai kawo hadisin nan ba sai a wannan babi don haka ba kowane kafiri bane za ka haɗu da shi a hanya ka ƙi matsamar gwaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kansa suna kirfi da ahlu zimma shine kamar misali al-imamu nawawi da yake sharhi ya tabbatar ya ce abinda annabi yake nufi la yutraku lizimmiyi sadru tariq idan aka yadda za a bar kafiri ya zauna a ƙasa wannan kafiri shi ake kira ahluz zimma akwai alkawarin za a za a zauna lafiya da shi to shi wannan kafirin tunda ya yadda zai zauna a ƙarƙashin dokokin musulunci to ka'ida da manzon Allah ya yi shine sai dai ya matsa wa musulmi a hanya ba dai musulmi ya matsa mishi ba yana da kyau mu gane bal yutqarru ila abyaqihi idza kana almuslimuna yaturquna idan musulmai na wucewa sai dai ya matsa ba wai a matsa mar ba wa in khalat at-tariq an zahma amma idan ya zama hanyar dama babu cikowa wala har da to ai ba dalilin da zai sa ka je ka matse shi dama ai abin da annabi yake nufi idan akwai matsi ya zama dole sai wani ya bar hanya to kai musulmi ba kai ne zaka bari ba shi zai bari wal yakun at-tadyiq bi haythu la yaqa'u fi fi wahda wala yasdimuhu jidarun wa nahwuhu kuma ko da aka ce annabi yake cewa ku takura mai har sai ya koma ga mafi matsi ba wai annabi yana nufin za a hankada shi ne idan an gan shi a hanya a hankada shi a ture shi ko ko a matse shi sai ya je ya haɗu da katanga wannan ba shine abin da manzon Allah yake nufi ba abin da annabi yake nufi idan hanya guda ce ya zama ita wannan hanyar ba za a bi ta ba saboda yawan cikowa sai wasu sun matsa manzon Allah ya ce to ba musulmi ne zai matsa ba shi zai matsa to wannan shine abin da annabi yake karantar da mu kuma in ka dubi sharhin da duk malaman sunna suka yi kamar bayanin al-Imam an-Nawawi haka nan al-Imam al-Qari wanda ya zo cikin Aunul Ma'bud yana sharhin sunan Abi Dawud yace ai alji'uhu ila abyaqihi abyaqi at-tariq bihaythu law kana fi at-tariq jidarun wato annabi yana cewa idan hanyar ta zama ta matse mutane sun mata yawa to ba musulmi ne zai matsa ba kafirin shi zai matsa وإلا فيأمره فيعدل أن وسط طريق إلى أحد الطرفين shine wanda ya kamata a masa umarni ya matsa daga hanyar ya koma gefe haka in ka dubi sharhin tuhfatul ahwazi mujallar na biyar shafi na 188 da kuma faidul qadir a juz'i na shida shafin 386 al-imamul munawi ya ce ai abinda annabi ke nufi la تترك له صدر الطريق إكراما واحتراما كركو برما كافري تكير هنيا سبب جرم ما واقديش فهذه الجملة مناسبة للأولى يعني في المعنى والعطف ذاك شيء النبي صلى الله عليه وسلم ينا تبتر ما ينا تبتر منا ينا أكي معاملة da kafiran amana yaya ake mu'amala da su idan sun yadda za su zauna ƙarƙashin musulunci to su tabbata ko da hanya ce musulmi ya fi hakki a kan wannan hanyar fiye da su wato kenan su ne a ƙasa ba musulmi ba ne a sama saboda haka yasa ya fara kawo wancan hadisi al'islamu ya alu wala yu'ula kafin nan sai kawo hadisin abu huraira saboda me ka gane abin da manzon Allah ya faɗa nan kuma in ka dubi sharhin al-imam al-qurtubi shi ma al-mufhim yana juzu na biyar shafin 489 shi ma limamul kurtubi haka ya fada fa'iza da ƙetumuhun fi tsariƙin fattarruhun ila abu yaƙihi kamar yadda manzon Allah ya fada ma'anahu la tattana haulahun an tsariƙin bayyiki idan hanya matsatsiya ce to kada ya zama musulmai su za su bar hanyar don kafiri ya wuce ikraman lahun saboda me saboda ƙoƙarin daraja su واحتراما saboda girmamawa gare su sai cewa ala haza fatakunu hadhihi aljumla munasaba liljumlati alula wa fil ma'na laysa laysa alma'na wa to annabi ba wai yana cewa idza laqitumuhum fi tariqin wasi'in ba wai annabi na cewa idan kun hadu da kafirai a hanya mai fadi falja'uhum ila harfihi sai ku takura makafirai sai sun koma gefe hatta ya bi alaihi ba haka annabi ke nufi ba li'anna zalika azallahu wannan cutarwa ne ga kafirai hanya tana da fadi ka zo ka matsa wa kafiri kaga kana tsokanar sa wannan cutarwa ne wa kannuhi na kuma mu musulmai an hana mu an azahum bi ghairi sababin baka da ikon cutar da kafiri mutum babu sababi wa kannuhi na an azahum saboda ka ba wai annabi yana nufin ka yi nufin da gangan ka cutar da kafiri a hanya ba haka annabi yake nufi ba na ɗaya ba kowane kafiri manzo Allah yake magana kai ba sai kafirai ahlu zimma waɗanda ke zama a ƙarƙashin daular musulunci na biyu me ake nufi da takurawa annabi da ke cewa a takura mu sai sun koma ga mafi matsi idan hanyar matsatsiya ce mutane sun mata yawa amma idan hanya tana da faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a takura makafiran ba wannan zaka gani a cikin fathul bari mujallal na goma sha shafi na arba'in da ɗaya kuma yana daga bayanin ibnu usaimin akwai majmu fatawa wa rasailihi da mujalla na uku shafin 38 ibn usaimin ya ce al-ma'ana abinda annabi yake nufi da wannan hadisin la tatawassa'u lahum idza qabalukum hatta yakuna lahum sa'i wa yakunu dhika alaikum idan kun haɗu a hanya ya zama hanyar ta matse to ku karku takura makanku saboda ku sauke ma waɗancan kafiran balistamarru fi tijahikum wa sayrikum yanda kuke tafiya na haka za ku tafi wata alubika in kana hunaka bikin alhaula in ma akwai takura to sai dai ya zamanto ta gefen kafiran sai ce wa minal ma'lum anna haddiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laysa idza ra'a al-kafir zahaba yazhamuhu ila jidar shi annabi in ka dubi rayuwarsa har ya gama rayuwarsa in ma ka dubi rayuwarsa habbai ba za ka taba samun hadisi guda da aka ce an zo wucewa sai annabi ya matse wani kafiri a hanya ba ba za ka taba samun inda aka ce an zo wucewa sai ga wani sahabi ya matse kafiri sai da ya hada shi da katanga ba ba za ka taba samu ba kuma gaskiya ne laisa idza ra'al kafira zahaba yashamhu ila aljidar hatta yarsuhu ala aljidar lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadha bil yahud fi almadina manzon Allah bai taba yin haka ga yahudawa a garin madina ba wala ashabuhu yaf'alunahu sahabban annabi ba su taba matse wani kafiri akan hanya ba ba da futuhil amsari ba ma madina ba duk biranen da musulunci ya shiga a duniya ba za ka taba samun wani sahabi wanda ya matse wani kafiri ya takura masa ba saboda haka ya nuna cewar abinda hadisi yake karantar da mu annakum kama la tabda'uhum bisalami la tafassahu lahum kuma annabi yana cewa yanda aka hana ku ku fara sallama ga kafirai to haka nan kuma wajen buɗa ma kafirai a hanyar kada ya zama ku za ku fara fa'iza da kokun falata ta farraku hatta ya aburu idan ku haɗu da kafirai ya zama kar ku ne za ku buɗe wai don su wuce balista maru ala ma'antum alai waje alubika alaihim ya zama su ne dai za su buɗa muku ba ku za ku buɗa musu ba in kana fi tariki dikin wannan idan hanyar akwai matin kenan sai ce walaisal hadis tanfirun anil islam wani kuma zai ce a to wannan hadisin kamar yana koran mutane daga musulunci sai ya ce a a ba haka bane baka bayinta bane fihi izharu li izzatil islam shi yasa ibnu hajar sai da ya kawo kamar yadda muka ce wancan hadisin na farko kafin ya kawo wannan saboda ka gane kowane hukunci da irin yanda Allah ya tsara shi kuma da hikimar da ta sa Allah ya tsara wannan hukuncin don abinda annabi ke karantar da mu la ya zullu li ahadin al-muslim la ya zullu li ahadin illa li rabbihi azza wa jalla musulmi baya kaskantar da kansa face ga Allah shi kadai Allah kada yake kaskantar da kai gare shi ba a kaskantar da kai ga kowa komai darajarsa alhamdulillah sai abu na uku shine na ƙarshe me hikimar wannan hadisin hikimar hadisin nan shine ya tabbatar maka uluwul islam ɗaukakar musulunci fi mu'amalati ahli zimma tunda an yarda musulunci ya yarda cewar za a zauna ƙasa ɗaya da kafirai an yarda waɗannan kafiran amana ne amma musulunci kuma bai yarda a daidaita hakki a tsakani ba wato idan aka yarda da kafiri an amince ma kafiri ya zauna a ƙasar musulmi shine kafirin amana to ba shi da iko daidai da musulmai shi yasa kaga wannan hadisin ya zo da wannan tsari kuma ba shi kadai bane don in ka dubi alkur'ani zaka ga wannan shine hukuncin Allah wannan shine hukuncin Allah subhanahu wata'ala misali a suratul munafiqun aya ta 8 walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina kaji abinda Allah ya hukunta buwaya daukaka ta Allah ce ta manzo ce ta muminai ce kaga kenan kafiri ba shi da buwaya kafiri ba shi da ɗaukaka har ma Allah yana cewa walakin nan munafiki na la ya'lamun munafikai ba sani ba ne wannan ayar tana nuna maka ƙarara musulmi shi ke da buwaya musulmi shi ke da ɗaukaka kafiri ba shi da ita misali kuma a suratun nisa'i aya ta 141 walan yaj'ala Allahu lilkafiri na alalmumini na sabila Allah ba zai taba ba da dama kafiri ya samu ɗaukaka akan mumini ba ya faɗa ba zai taba ba da wannan damar ba to wannan shine hukuncin Allah a cikin alkur'ani kaga Allah bai yarda a daidaita musulmi da kafiri ba Allah bai yarda ba shi yasa malaman suna suke cewa komai lalacewar musulmi ya fi kafiri komai lalacewarsa hatta fasiki ya fi kafiri idan ma ka yadda cewar ana iya samun kafirin da ya fi musulmi to wallahi in mutum bai hatara ba zai bar musulunci don wannan shine abin da alkur'ani ya tabbatar kuma babu sabani a kai musulmi allah bai daidaita shi da kafiri ba in ka dubi littattafai da suka yi sharhi kan waɗannan ayoyi da muka karanta kamar misali ahkamul qur'an na ibn al-arabi yana juz'i na farko shafin 641 ibn al-arabi yace inna allaha subhanahu la yaj'alu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabilan bi shar'i shari'ar da Allah ya tsara na islam bai taba daidaita kafiri da musulmi ba wannan abu ne wanda yake musulmi ya kamata ya sani shari'ar islam Allah bai daidaita musulmi da kafiri ba saboda me saboda idan an yi haka ba ya dalci ba ya ce wa in wuce da zalika idan ku har ka samu wasu suna daidaita musulmi da kafiri sai ce bi khilafin shari wannan ya saba ma shari'ar Allah to saboda haka tsarin zaman da kafirai za su yi idan an ba su amana a ƙasar musulmai shine su ne makaskanta babu yadda za a yi musulmi ya zama shine makaskanci alhali kuma kafiri yana yana karkashin shari'a a wannan kasar to don haka sai aka gane aka gane cewar indal kafira la yamliku al-abdal muslim ashe kafiri ba zai iya mallakar bawa musulmi ba misali an yadda waɗannan kafirai za su zauna a ƙasar nan to ai kafiri yana da damar je kasuwa ya sai bawa yana da damar je kasuwa ya sai bawa to da ya tafi kasuwa sai ya sayo bawa musulmi ya kawo gidan shi to idan aka bar shi da wannan hukunci wannan aya ba ta yaki ba Allah ya samu gani to wannan shine fahimtar al-Imam Malik kuma ba al-Imam Malik ba malaman sunna da yawa suna da wannan fahimta bayan da za a yi kafiri ya mallaki bawa musulmi ba zai yi ba domin Allah ya ce lillahi al-izza ولرسوله وللمؤمنين بوايا تنغى مؤمنين با كافري با والملك بالشراء سبيل idan har aka bashi dama ya iya sayan bawan to kaga wancan aya ta suratul nisa'i bata yi aiki ba walan yaj'ala Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila kaga kenan kafiri ya samu hanya ta ciniki ya mallaki musulmi don haka sai aka ce to idan ma aka samu kafiri ya je kasuwa ya sai bawa musulmi layan aqidu bi zalika wannan cinikin bai ma kullu ba babu shi an yadda kafiri zai sai bawa amma dai sai dai sai bawa kafiri amma ba dai sai bawa musulmi ba ibnul qasim wanda ya ruwaito bayanin al-imam malik Allah ya masa rahama kuma wannan ba al-imam malik kadai ba ta al-imam abu hanifa cewa abinda ake nufi shine dawamul mulki dawamul mulki babu mamaki kafirin ya iya mallakar mallakar musulmi misali ta hanyar gado ya iya mallakar bawa musulmi sai suke cewa to abinda ba za a kyale ba shine dawamar wannan mulki din fa yalzamul qada'u alaihi bi bai'ihi idan aka ji akwai wani kafiri da ya mallaki bawa musulmi to sai a ji a kira sai a ce to kai tun da kai kana kafirin amana ne a kasan nan wannan doka ta hana ka mallaki musulmi dole ka je ka sai da shi ga musulmi sai dai ka sai wani kafiri amma ba shi ba to kuma misali sai ya zamanto kafiri yana mallakar bawa kafiri sai wannan bawa kafirin sai ya musulunta da ya musulunta to wannan mai gidan nashi kafiri kuma bai da iko a kansa saboda aka dolansa ko dai ya musulunta don ko idan ya riga mai gidansa musulunta to ya riga ya samu yanci ya riga ya samu yanci don ba za a bar shi karkashin kafirin ba wanda wannan bayanin ya riga ya gabata to za ka ga wannan littafai na fiƙihu daban-daban kamar yadda ibn al-arabi ya kawo shi inda yake sharhin aya ta 141 ta suratul nisa'i hakanan ibn kudama littafin al-mughni yace la tajuzu ijaratun muslimin zimmi li khidmatihi idan aka yadda kafiri zai zauna a kasar musulmai kafirin amana to ba shi da ikon ya ɗauko musulmi ya zama shi zai rika masa aikatau a gida bai isa ba kan misali ai kana iya ɗaukan yaro ya zama shi ke maka shara ya maka wanki da hidindimu na gida to a ƙa'ida ta musulunci kafiri bai isa ya ɗauko musulmi ya mar wannan ba me yasa saboda waɗancan ayu da muka karanta lillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina idan aka waye gari kafiri ya ɗauko musulmi musulmin shi ke masa aikatau a gida sai aka ce a shibahu bilbai kamar ciniki ne ya zama kenan allah ya zama an fifita kafiri akan musulmi wannan za ka gaba yana sami tsawo a littafin almasu a tafiƙiyya alkuwaitiyya yana mujallar na 20 shafi na 43 ita faƙal ulama ala jawazi khidmatil kafir lil muslim babu laifi don kafiri ya yi aikatau a gidan musulmi shi dama musulmi na da wannan ɗaukaka don ko gidan manzon Allah an samu ba yahude wanda ya ma yaron yahuda wanda ya hidima a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma don haka yasa malaman sunna sun ittifaki babu laifi don kafiri yana hidima ga musulmi amma musulmi yayi hidima ga kafiri nan ne inda malamai da yawa ba su yarda ba اتفقوا كذلك على جواز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين نما malaman sunna sun ce babu laifi don musulmi ya yi tsada da wani kafiri zai masa wani aiki ayyananne kamar misali khiyatsati saubin kafirin sai ya zo ya samu tela musulmi ya ce ina so ka min dinki in ba dai dinkin na kafirci ba ne wannan babu laifi kaga zai mar hidima wani aiki ne ayyananne zai biya shi kuɗi ya mara koko bina idari ya samu mesin kafiri ya samu mesin musulmi ya ce zo ka yi min gini wazara'atu arzin koko kafiri yana da gona ya nemo laifurori musulmai ya ce ku zo ku yi min huda ko ku yi min shuka kaga wannan aikin shi kaɗai za a yi an rabu wannan babu laifi me dalili saboda zamanin annabi muhammad سيدنا علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي يعمل له كل دلو بتمرة سيدنا علي سامون يهودي suka yi ciniki zai ja man ruwa saboda ka sayi na sai yana jan ruwa tsadan da suka yi kowace guga ɗaya dabino ne za a bayar kowace guga ɗaya dabino ƙwaya ɗaya kaga wanda yake gwada maka abinci a zamanin su an wahala to kuma da ya zo ya samu annabi yake ba shi labari da zalika falamin kirhu manzan Allah bai ce a kai kuma kaje kana jan ruwa gaba yahudi manzan Allah bai hana ba ashe ya nuna musulmi yana iya wani aiki makafiri amma wannan aikin guda ɗaya kaga kenan ba wai aikatau ne zai zauna a gidansa yana yi da bambanci wali annal ajira في الذمة يمكنه تحصيل الأمل بغيره كما اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم تسي ما لم يسكتش بايا هلتا كمسلمي ko da yake an yadda za ka iya makafiri aiki misali za ka iya tona mai rijiya za ka iya ja masa ruwa za ka iya masa ɗinki ko kuma za ka iya mar gini to amma wannan aikin da za ka masa dole ya tabbata na halal dole ne ya tabbata na halal to don haka idan ya zama kamar misali yana da yana da gonaki saboda haka za ka ciro za ka ciro 'ya'yan inabi kuma za ka shirya mar yadda za a samar da giya to kaga wannan haramun ne ko kuma ya kira musulmi ya ce yana da aladu shi wannan musulmi ya je ya kiwon su na rana guda za a biya shi kaza to kaga Allah ya haramta rikon alade ai to kaga ba za ka yi ba za ka yi kiwon sa ba wanda yana faruwa za ka samu wani kuma likita ne irin likitan dabbobi saboda haka zai taho yana samu masu aladu yana musu jinya yana musu allura ko ya ba da magani da karnuka dabbobin da musulunci ya haramta rikonsu wannan taimako ne a kan saƙon Allah wasalafu fi hukumi hidimatin muslim lil kafir wannan shine inda malamai suka samu saɓani shin musulmi yana iya yin aikatau makafiri wato shine zama yana mar hidima ya rike shi a gida to malamai akwai waɗanda ke halatta akwai masu haramtawa amma in ka dubi waɗannan ayoyi abinda suke mana ishara da shi ba daidai ba ne musulmi ya zamanto yana ƙasƙantar da kansa a gaban kafiri misalinsa shi ne misalinsa shi ne a samu mutum ya zama direba yana tuka kafiri zai kai shi nan ya kai shi can to wannan shi ne abinda malamai suke tsawatarwa domin ya saba ma abinda Allah ya faɗa wancan aya lillahi al'izzatu wa li rasulihi walil mu'mini sai aka wayi gari izza ta koma ga kafiri ba mamaki ma wata rana kai zaka kai shi coci saboda idan dai ka zama direbansa to sai kuma iya inda aka tsaya zaka kai shi bukukuwan kafirci ba mamaki ma har giya sai ka so mishi to wannan shine malamai suke cewa li'annahu aqdu mu'awaba tunda zai biya ka kamar ya zama tamfar ciniki kuma abu ne wanda ana la'akari da abin da aka kulla a kansa to shi ne yasa suke cewa yukrahu lil muslim khidmatul kafiri yukrahu lil muslim khidmatul kafir ba daidai bane ga musulmi ya zama yana hidima ga kafirai li'annal istihdam istizlal domin hidimar tana zama kaskantar da kai gaban kafiri Allah ya kare mu to wannan yasa ibnu qayyim jawziya yake da littafin ahkamu ahli zimma ahkamu ahli zimma wanda littafin shi ya tattaro duk wani bayani wanda mutum yake bukatar ya sani inda game da yadda ake zama da kafiran amana ya yi magana ya yi babuka daban-daban akwai kamar misali a juz'i na uku shafi na 245 ya ce fasulun hukumin abniyatin wa duri ahalil zimma hatta yanda kafiran za su yi gini sai da musulunci ya bayani idan aka ce an yarda kafiri kafirin amana ne zai zauna a kasar musulmai yana da amana to ginin nasa ma akwai tsari bai isa wannan ginin bai isa ya yi gini hawa ɗaya alhali musulmai ba mai gini hawa ɗaya ba bai isa ba sai ya yi babi a kai kuma wannan ba wai hukunci ne daga baya tun zamanin sahabban manzon Allah saboda tsarin musulunci saboda kiyaye umarnin Allah saboda kar a taka ayar alkur'ani ko fahimtar salaf ya ce fa'amma hukumu abniyatihim wa durihim ta sashin yadda za su yi gini fa'in kanu fi mahalla munfari da adin musulmin idan misali ya zama an raba unguwanni kamar yadda wasu garuruwa suke yanzu ba kamar da ba ne misali in kaje kaduna za ka samu unguwar kafirai daban unguwar musulmai daban to idan ya kasance suna mahalli munfarida anil muslimin la yujawiruhum fiha muslimun a wannan unguwar babu musulmi sam to shine ce turiku wannan za a basu wa ma yabnunahu kaifa aradu yanda kafirai suka ga dama za su gini ko wannan shine tunda unguwar tasu ce su kadai ba musulmi saboda ka nuna ce zai hawa ɗaya hawa biyu hawa uku annan babu komi wa in jawarun musulmi na amma idan ya zama unguwar a hautsi na ce tsakanin musulmai da kafirai lam yu makkanu min mutawalatihim fil bina'i ba su da ikon su yi dogon gini ba su da shi kafiri ba shi da iko ya dogon gini alhali yana zama a tsakanin musulmai sawa'un kanar jaru mulasikan au gairu mulasi shin makwabci musulmi yana jikin gidansa ne ko ba a jikin gidan ba bai haisu yi tulaku alaihi ismul jari karuba au ba'uda komai nisa tunda an ce dai suna hautsina a unguwa guda sai ce wa hazal madu sannan ibn al-qayyim al-jawziya ce da aka hana kafiri yayi gini hawa daya karka dauka mu'allalan bi ishrafi ala al-muslim bi haythu law lam yakun lahu sabilun ala al-ishrafi jaza da farko shi musulmin bashi da ikon ya bada izini kamar misali musulmi na iya ce ma kafiri na yadda ka gina gidan sama a gefe na ta sai ce a ba ikonka ba ne kai bari ma har ka ba da wannan damar sannan kuma ko da akwai tazara a tsakanin gidan musulmin da kafirin nan ma kuma shi wannan kafirin ba shi da ikon yin wannan gini ya ce bal li'annal islama ya alu wa la yu'la saboda wancan hadisin muka karanta hadisin abdullahi bin abbas shine hadisi na baya abinda manzon Allah ya tabbatar musulunci shike daukaka ba a ɗaukaka sama da shi wanda hadisin yana irwa'ul galil a mujallar na biyar shafi na 108 wali annahum iza muni'u fi musawatil muslimin idan aka hana su daidaita kawunansu da musulmai karka ɗauka kuma ba ta gini ne a zamanin salaf wanda tun zamanin sayyiduna umar hatta fi libasihim tufafinsu musulunci ya sa ido a kai wani irin tufafi ne kafirai za su ringa sawa tunda an ce kafiran amana ne idan suka yi shiga wanda ya zamanto na fasikanci za a hore su saboda ka akwai doka game da tufafin nasu sannan wa zayyihim wa marakibihim hakanan abun hawansu wa shu'urihim kai hatta yanda suke gyara kawunansu suman kawunansu akwai yanda tsarin musulunci ya tabbatar wa kunahum ba ma nan ba hatta alkunya ka ji kagar a ce baban wane to shi kafiri ba zai amfani da alkunya irin ta musulmi ba saboda kar ma ya rikitar da hankalin wani a dauka musulmi ne shi ne ibn al-qayyim ya ce to in ka lura musulunci ya tsare dokoki saboda ko da dai an ba makafiran dama za su rayu a tsakanin musulmai to amma an yi iyaka ta inda wannan damar da aka ba su ba za ta yi illa matarbiyyar musulmai ba shi yasa aka samu dokoki a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana a daidaita su da musulmai balil ulu alaihi fi daurihi wa masakin min hatta ta wajen ginin su shari'a sai da ta yi iyaka a kai Allah ya samu gani to za mu je hadisi na gaba wa anil miswar bin makarama an karbo daga almiswar bin makrama wa marwan bin hakam da kuma marwan bin hakam waɗannan mutane biyu su suka rawaito hadisin nan daga manzon Allah almiswar bin makrama almiswar bin makrama da kuma marwan bin hakam su suka ba da labari na tafiyar manzon Allah umra daga madina zuwa makka shekarar da aka yi sulhu tsakaninsa da mutanen makka annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi kharaja amal hudaybiya ya fita daga madina a shekarar da aka yi alkawarin alhudaybiya amal hudaybiya shekarar da aka yi alkawari shi ne yake nufi da amal hudaybiya shekarar da aka yi alkawari hudaybiya a tsakanin manzon Allah da mutanen makka aka yi alkawarin zaman lafiya wanda ya auku a watan zulkida shekara ta shida daga hijiran manzon Allah watan zulkida shekara ta shida daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zakara alhadis bi tulihi sai ya ambaci hadisin da tsawonsa kaga kenan bai karanta mana hadisin ba domin hadisin yana da tsawo labarin abin da ya auku na sulhu a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka wa fihi a cikin labarin yanda sohon ya kasance wato ya datse kenan ya kawo mana ƙarshen al'amari ya ce a cikin wannan sulhu da annabi ya yi kasan wannan babin ya haɗa abubuwa guda biyu ya haɗa bayanin aljizya da alhuduna mun yi magana akan me ake nufi da aljizya shine tara da ake ɗora makafirai waɗanda suke zama a ƙarƙashin musulunci to alhuduna kuma fa alƙawarin zaman lafiya to yanzu ne zai kawo mana hadisai akan yanda ake ƙulla alƙawarin zaman lafiya wato babu laifi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ƙulla alƙawarin zaman lafiya a tsakaninsa da mutanen makka to shi yasa yake kawo hujja da take nuna cewar ba laifi bane sai ce a cikin sulhun da annabi ya yi da mutanen makka haza ma salaha alaihi muhammad ibn abdullahi wannan shine abinda muhammad dan abdullahi ya yi sulhu a kai da shi da wa suhail ibn amrin da suhail ibn amrin wanda shi yake wakiltar mutanen makka me sulhun da aka kulla ala wab'il harbi ashara sinin za a aje yaƙi tsawon shekara goma tsakanin mutanen maka da madina za a daina yaƙi za a daina yaƙi an yi sulhu kenan a tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma suhail bin amrin wanda yake wakiltar mutanen makka idan aka aje yaƙi tsawon shekara goma ya amanu fi hannasu mutane za su samu zaman lafiya shine ya amanu mutane su amince ma juna a samu amana za a samu amana ya ce wa ya kufu ba'abuhum an ba'abin sashi za su kame daga cutar da sashi sashi za su kame daga cutar da sashi shi ne ce a karajahu abu dawud al'imamu abu dawud ya fitar da wannan hadisi shi wannan hadisin yana babun fi sulhil aduwi ya yi masa babi yadda ake sulhu da makiya wato abokan gaba amma bai kawo hadisin gaba ɗayan shi ba kuma sai ya zamanto hadisin ma da yake magana a nan riwaya kashi biyu ne wanda shi al'imamu abu dawud ya kawo riwayar da ya kawo ta a nan ba ita ce hadisin da ya kawo a gaban shi ba wato sai zama kamar ya haɗa hadisai guda biyu ne yake magana a kansu yanda hadisin ya zo an ilmiswar bin makarama wa marwan bin al-hakam annahu mustalahu yanda hadisin ya za a sunan abi dawud annahu mustalahu ala wab'il harbi ashara sinin sun yi sulhu za a aje yaki tsawon shekara goma ya amanu fihinna nasu mutane za su samu amana a cikin waɗannan shekaru goma wa ala anna bainana aibatan makfufa wa annahu la islala wa la iglala wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda an kulla sulhu akan me akan cewar wato yanzu an samu fahimta juna tsakanin mutanen Makka da Madina kamar ne akwati ne wanda an riga an kulle shi saboda kala sarqata fihi wa la khiyana babu sauran sata babu ha'inci wato a yanzu an samu alkawarin zaman lafiya a tsakanin musulmai da kafirai saboda haka mutane za su samu amana za su samu kwanciyar hankali ya amanan nasu ba'dahum min ba'dhin fi nufusihim wa amwalihim sirran wa jahara mutane za su samu amanar juna a ɓoye kuma kamar da za su samu amanar juna a bayyane to sai ya kawo wannan shine asalin hadisin da al-Imam Abu Dawud ya kawo riwaya ta farko to akwai riwaya ta biyu wanda al-Imam Abu Dawud ya kawo wanda yana bayani akan sulhu to shine mai tsawo din wa kuma wannan ba riwayar mutum biyu bace riwayar al-Miswar bin Makrama shi kadai ne kaga kenan sai zama kamar Ibn Hajar ya hada hadisai guda biyu yana magana akan su alhali kuma hadisin da yake magana akan shin ba shi ya kawo shi a nan ba hadisin da yake cewa yana da tsawo wanda shi ne wanda almiswar bin makarama shi kadai ya ruwaito shi kadai ya ruwaito banda marwan bin hakam shi ne wanda alimamu abu dawud ya kawo abinda almiswar bin makarama yake faɗa kuma hadisin sai zama bai kawo shi ma a nan ba amma kaji sai cewa zakarar hadisa bai tulihi alhali hadisi mai tsawon shine bai kawo ba don hadisin almiswar mil makarma kenan yanda ya ce kharajan nabiyu zaman al-hudaybiya annabi ya fita daga madina a zamanin da aka yi alkawarin sulhu a hudaybiya ya fita ranar litinin annabi ya bar madina a ranar litinin a watan zulqa'ida fi bibqi yace fi bib'a asharata mi'a min ashabihi wanda yana tare da sahabbansa sun kai dubu da ɗaruruka wanda ana cewa sun kai mutum dubu da ɗari hudu to annabi ya bar madina akan zai zo maka yayi umra hatta idza kanu bi zulhulaifa har sai da annabi ya iso zulhulaifa zulhulaifa na madina kenan kaga an isa miqati qalladal hadiya wa ash'arahu saboda ka sai manzon Allah ya rataya ma raƙumai wanda za a koro su a yi hadaya domin idan akwai raƙumi da za a kawo maka wanda za a yi hadaya to akan masa rataya a wuya saboda duk wanda ya ga wannan raƙumi zai gane wannan raƙumin an yi shirinsa ne saboda ibada to sannan kuma raƙumin za a yi masa rauni kamar a tozonsa jini yana ɗan zuba to wannan shine ake nufi da al-ish'ar musulunci ya yarda da shi duk da cewa rauni ne za a yi ma dabba amma alama ce take nuna wannan dabbar ta ibada ce ta yi shi ne ake nufi da al'ish'ar shi ya sa almiswar bin makarama ya ce lokacin da annabi ya iso zulhulaifa yana isowa zulhulaifa ya ce sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kallada alhadiya wa ash'arahu kallada ya rataya maraƙumin rataya wanda shi ke nuna cewar wannan rakumin za a tafi hadaya da shi sannan ash'arahu me ake nufi da ash'arahu yut'ana fi sanamihi al-ayman ta gef tozon rakumin ta gefen dama sai a so kamar kamar wata wuka ko kifiya ko kuma ta gefen hagu ko ta gefen dama ko ta gefen hagu hatta ya sila damu minhu jini zai zubo wannan jinin da ya dan zubo shi ake nufi da al-ish'ar liyulama annahu hadiyun babu shakka an yi madabbar rauni amma kuma Allah ya halatta Allah ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso yayi ma waɗannan raƙuma wannan alama wa ahrama bil umra sai annabi yayi harama zai yi umra to shine sai shi al-miswar bin makarma yace wa sara annabi annabi ya dinga tafiya daga madina din nan hatta idza kana bis saniyya allati yahbitu alaiha minha sai da annabi ya iso makka matsatsin hanyar makka na ƙarshe da annabi ya ratsa wannan matsatsin kawai zai gangaro cikin makka annabi yana isowa daidai gurin sai taguwarsa ta durkusa taguwar manzon Allah ya ta durkusa to abinda ba taba gani ba sai mutane suna cewa hal hal hallatil qaswa'u mutane suna cewa ai taguwar mazan Allah ta durkusa wato ta gaza domin idan ana tafiya sai ya zama rakumi sai ya durkusa to ya nuna akwai matsala a tare da shi to ya nuna kenan taguwar manzon Allah ta samu larura sai manzon Allah ya ce a'a ma khala'at wa ma dalika laha bi khuluqin manzon Allah ya ce wannan ba halin ita wannan taguwar bane ba taba ganin ta yi haka ba ya ce walakin ni abin da nake gani habasa ha habisul fili wanda ya tsare giwa bai hana giwan nan ya iso ya rusa ka'aba ba shi ya tsare wannan taguwar tawa kaga kenan Allah tabaraka wa ta'ala da ya tsare giwa wanda aka bada labarin ta cikin alkur'ani wanda aka samu daga cikin sarakuna wani ya taho da giwa saboda ya rusa ka'aba kafin su iso Allah ya tsare wannan giwan da sai manzon Allah ya ce kamar yadda Allah ya tsara wannan giwar haka kuma Allah ya tsara wannan taguwar wato taguwarsa ita ma Allah ya tsare Allah bai yarda annabi ya shiga maka a lokacin ba domin inda ya shiga abinda zai biyo baya ba shi da kyau sai manzon Allah ya ce to amma ni na bambanta da waɗancan ashabul fil domin su ashabul fil sun zo ne don su tozarta hurumin makka sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi ni ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la yas'aluni al-yawma khutta a yau ba za su roƙe ni wani tsari ba yu'azzimuna fiha hurmatillah in dai suna bin wannan tsarin saboda su girmama hurumin Allah illa a aqaituhum iyaha face na ba su wannan hurumi saboda ka shi annabi bai taho maka da nufin tozarta harami ba ya zo maka ne saboda girmama harami kaga shi ya bambanta shi da ashabul fil ashabul fil sun taho maka ne saboda tozarta hurumin makka to saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun mazajarha sai daka mata guwarsa tsawa yana daka mata tsawa fasafa sai ta miƙe to sai manzon Allah fa'adala anhum da ya ga cewar an zo za a fada makka taguwar ta durkusa to da ya mata tsawa ta miƙe sai manzon Allah sai ya juya maimakon a shiga makka din nazala bi aqsal hudaybiya ya koma da baya da baya har sai da ya iso al hudaybiya makura a wannan gurin sai annabi ya yi sansani a kusa da wata rijiya wanda ruwanta ba shi da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a kuma Allah ya fitar da ruwa a gurin to a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sansani sai aka mutanen maka suka turo da farko urwatu bin mas'udin da farko sun turo budailu bin waraka al-khuzai sannan suka turo urwatu bin mas'udin faja'ala yukallimu nabi ya taho yayi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam har dai aka samu sulhu a tsakanin manzon Allah da mutanen makka to sai ibnu hajar ya ce wa asluhu fil bukhari asalin wannan hadisin ko da yake kaga ya kawo mana riwaya ta imam abu dawud yace asalin hadisin yana sahihul bukhari kuma in ka dubi sahihul bukhari yana babu shuruti fil jihad hadisi na 2783 al-imam bukhari ya kawo hadisin al-miswar bin makarama al-miswar bin makarama da kuma marwan bin hakam waɗannan mutane biyu suka ruwaito hadisin mu je hadisi na gaba ya ce wa akharaja muslimun kuma al-imam muslim shi ma ya fitar da ba'dahu sashin wannan hadisin al-imam muslim ya fitar da sashin wannan labarin ya yi babi musamman akwai babu sulhil hudaybiya fil hudaybiya hadisi 1784 amma abin da ya bambanta sai ya ce min hadisi anasin radiyallahu anhu shi al-imam muslim ya kawo ne ta riwayar anas bin malik a maimakon riwayar al-miswar bin makarama amma dukansu sun inganta sai ce wa fihi a cikin riwaya ta al'imamu muslim hadisin anas bin malik yanda bayanin ya zo yanda sulhun da annabi ya yi da mutanen makka abinda ya kunsa anna man ja'ana minkum wanda ya zo mana daga cikinku wanda shine abinda mutanen makka suka yi sharaɗi man ja'ana minkum misali idan wani ya taho daga madina musulmi ne ya yi ridda ya dawo makka sai suka ce lamna ruddahu alaikum ba za mu mayar da shi gare ku ba duk wanda ya taho gare mu lamna ruddahu alaikum ba za mu mayar da shi gare ku ba kaga in musulmi ya yi ridda daga madina ya zo makka to su kafiran makka sun samu bulus ba za su mai da shi ba me dalili wai saboda asali dama addinin su shine na farko shi addinin annabi sabo ne saboda ka in mutum ya yi ridda ya koma asali ne saboda ka ba za a kore shi daga asali ba kaga dabarar da suka yi to sai kuma wa man ja'akum minna wanda ya je gurinku daga gare mu wato idan aka samu musulmi ya bar makka ya je madina ya musulunta to sharaɗin shine radattumuhu alaina za ku dawo mana da shi wannan shine sharaɗin da suka yi wa manzon Allah to wannan sharaɗi sahabbai ba su ji daɗi ba faƙalu sai sahabbai suka ce a naktubu haza ya rasulallah yanzu ma rubuta wannan ya rasulallah ƙala sai annabi ya ce na'am kware ko ku rubuta manzo Allah ya ce innahu man zahaba minna ilaihim wanda ya tafi daga wurinmu daga madina aka samu musulmi ya tafi makka ya yi ridda sai annabi ya ce fa abadahu Allah to Allah ya dada nisantar da shi ba mu bukatar shi sai manzo Allah ya ce wa man ja'ana minhu wanda ya zo mana daga makka ya musulunta to tunda an ce za mu mai da shi to za mu mai da shi din fasayaj'alullahu lahu farajan wa makraja da sannu Allah zai samar masa mafita da wato Allah zai samar masa budi da kuma mafita kaga kenan Allah zai sauwake mar to sai hadisi na karshe shi wannan hadisin kamar da muka ji yana daga cikin sharuɗa na sulhu da aka samu tsakanin manzon Allah da mutanen Makka wato yana nuna mana cewar ana iya samun sulhu a tsakanin musulmai da kafirai ya ce wa an abdullahi bin amrin an karbo hadisin daga abdullahi bin amrin radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi kala annabi ya ce man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe kafirin amana lam yarih ra'ihatal jannati ba zai sheki kamshin aljanna ba to kaga hurumi da mutumin kafirin amana yake da shi a kasan musulmai wato idan har aka ba ma kafiri damar zama a kasan musulmi sai wani ya kashe wannan kafirin to wannan mutumin musulmin da ya kashe wannan kafirin ba zai samu kamshin aljanna ba in ji manzon Allah sai annabi ya ce wa inna rihaha kamshin aljanna la yujadu min masirati 40 aman ana samun sa tun daga tazaran tafiyar shekara 40 wato idan zaka tafi aljanna ya zama tsakaninka da aljanna tafiyar shekara 40 ne to zaka fara jin kamshin aljanna Allah ka sa mu komar mu kenan shekara 40 tsakaninka da isa aljanna kana jin kamshin ta la haula wala quwwata illa billah sai ce akhrajahu al-bukhari wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi yana babu ismi man qatala mu'ahadan bighairi jarmin bighairi jurmin mutumin da ya kashe kafiri babu wani laifi amma idan akwai dalili wannan kuma ba a cewa mutum zai zai ba zai samu kamshin aljanna ba hadisin yana sahih Bukhari hadisin 2900 da 95 kuma akwai riwaya da ta zo abin da ya zo a sahih Bukhari kai wa inna rihaha tujadu wa inna rihaha tujadu kaga ne yace wa inna rihaha la yujadu wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman hadisin yana sunanun nasa'i amma riwayar abubakarata kaga wannan hadisin abdullahi bin amr ne akwai riwayar abubakara tana sahihun nasa'i tana sahihu abi dawud kar misali riwayar al-imam an-nasa'i annabi ya ce man qatala nafsan mu'ahadatan wanda ya kashe rai da aka yi alkawarin amana da ita ran kafiri bi gairi hilliha in dai babu dalili harrama Allahu alaihi aljanna to Allah ya haramta masa ki shiga gidan aljanna an ya shummari ha kamshin ta ma ba zai samu ba ta akwai riwayar al-Imam Abu Dawud man qatala mu'ahadan fi gairi kunhihi wanda ya kashe kafirin amana babu dalili harrama Allahu alaihi janna Allah ya haramta masa shiga aljanna kaga ya nuna Allah ya ya daraja jinin kafirin da aka bashi amana saboda haka idan kafiri an yi alkawarin zaman lafiya da shi wannan kafirin yana da hurumi yana da daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala har ma in musulmi ya kashe shi Allah yana haramta masa samun aljanna to don haka idan aka ce al-mu'ahad kamar yadda zo a wannan hadisin man qatala mu'ahadan al-mu'ahadu ar-rajul min ahli daril harbi yadkhulu ila daril islam bi amanin kafiri ne ya shigo kasan musulmi aka bashi amana ko dai zai zauna ko kuma bukatarsa ta zo zai bari yana yana dai da amana to wannan kafiri shi ake kira al-mu'ahadu fa yahrumu ala al-muslimina qatluhu duk musulmai haramun ne su kashe wannan mutumi tunda ya samu amana zai zauna a kasar musulmai kuma ko kuma zai taho ya wata harkar sai ya bar kasan wannan kawar misali ta bayanin al'imamu shafkani a littafin nailul autar ya ce bila khilafin bai na ahalil islam duk malamai babu wani malamin da ya kawo sabanin fahimta a kai hatta yarja ila ma'amanihi saboda ka ba a taba wannan kafirin idan dai kafiri ya samu amana imma saboda shigowa kasar ko kuma saboda zai yi wani abu a kasan amma zai bari ko kuma zai zauna a wannan kasar to shi wannan kafiri babu mai ikon taba shi idan mutum ya taba shi to babu shakka yana samun laifi a wurin Allah mai girma war ma har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a dalilinsa mutum yana rasa kamshin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fada daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك